أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama yan ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na littafin iziya wanda yau shine halkan mu ta hudu wanda kuma za mu tashi yau akan farkon fasali na farillan alwala insha Allah wanda malam yake cewa faslun rabewa fara'idul wudu'i farillan alwala za mu karanta a fassara kamar yadda muka saba sai a dawo ya karin bayani yace faslun rabewa fara'idul wudu'i farillan alwala sab'atun bakwai ne al'ula na farko anniyatu niyya wa hiya alqasdu shine nufi bil qalbi ga zuciya bayan wi bi kalbi sai ya niyya da zuciya ta inda gasli wajehi gun wurin wanke fuska ta fardal wudu'i ya niyyar farilla alwala aw raf al hadasi ko niyyar daukake hadasi aw istibahata ko niyyar halatta ma kana al hadasu abunda hadasi ya kasance mani minhu mai hani daga gare shi athaniyatu tabiu farilla tabiu gaslu jami'il wajehi wanke dukkan fuska wa hadduhu iyakar shi dulan wajen tsawo min manabiti sha'arin ra'asi daga matsirar gashin kai al-mu'tadi sababbi ila akhir zakani har zuwa ƙarshen har zuwa ƙarshen haba ila akhir zakani har zuwa ƙarshen haba wa ardan wajen fadi ma bainal uznaini abinda tsakanin kunnuwa guda biyu wa ya tafaqqadu ya bibiya yana bibiya fi gasli a cikin fi gaslihi a cikin wankin shi asari da jabhati naɗe-naɗen goshin shi wahiyar ta kame shi shine naɗe-naɗe allati ta kuno wannan da take kasancewa fil jabhati a cikin goshi wa zahiri shafataini da bayan labba wa ma bainal mankhiraini da abun da tsakanin ramon hancin shi wajibu ya wajaba takhalilu sha'ri lihiyati tsatsaifi gashin gemi al khafifati mai sauki wa gaslu ma dala da wanke abun da ya tsawaita min al lihiyati daga gemi alkasifati mai kabri athalisatu na uku gasul daidai ne wanke hannuwa ma almirfaqai ne tare da marafiqai wajibu takhalilu asabi'ihima tsatsaye watsun su yana wajaba arrabi'atu na hudu mashu jami'ir ra'si shafar dukkan kai wa awwaluhu farkon shi min mabda'il wajhi daga farkon huska wa akhiruhu karshen shi muntahal jumjumati karshen fatar kai wa man tawadda wanda ya alwala sun makallama a zafirahu sannan ya yanke a kaihun shi au halaka ra'asahu ko ya aske kai ne fa innahu shi la yu'idu ghasla mawdi'il taqlimi baya sake wanke wurin yanke a kaihun wala mashar ra'asi ko shafar kai wahtu lifa an yi sabani idza halaka lihiyatahu idan ya aske gemi ne ba'da alwudu'i bayan alwala faqila an ce yu'idu ghasla mawdi'iha yana sake wanke wurin nata waqila an ce la yu'idu baya sakewa alkhamisa tu farilla ta biyar gasulur rijile ne wanke kafafuwa ma'al ka'abaini tare da idanun sau wa huma al-azmanu sune kasusuwa guda biyu annati ani masu tudu guda biyu fi darfi saqaini a gefen kwabruruka guda kwabi guda biyu wannan dai ba an so tahlilu asabi'ihima tsatsefe yatsun su as-sadisatu farilla ta shidda addal ku ciccudawa wa huwa imrarul yadi shine shudar da hannu alal udwi bisa gaba ma'alma'i tare da ruwa wala yi shtarɗu ba a sharɗanta mu ƙara na tahu gwama shi lissabbi da zuba ruwa ba asabi atu farilla ta bakwai almuwalatu jirantawa wa huwa shine an yafi alal wudu'a ya aikata alwala kullahu dukkan shi fi fawlin wahidin a cikin lokaci daya min gairi tafriqin ba tare da rarrabewa ba mutafahishin maimuni ma'azzikir tare da tunawa wal qudrati da iko to wannan shine kashin farallan zamu koma kuma sai ayi bayani abinda malam ya ce faslun rabewa fara'il wudu'i na farallan alwala ma'ana fasali ne wanda zai yi magana game da farillai na alwala a shine yace faslun rabewa fara'idul wudu'i farillai na alwala yace sab'atun bakwai ne su al'ula na farko yace anniyatu niyya menene niyya kamar yadda mun ga shafaɗi kullum duk cikin sauran karatun da muke yi can baya shine yace al'ula na farko yace yace anniyatu niyya niyan nan yace wahiyal qasdu shine nufi bil qalbi da zuciya ma'ana kamar yadda muka sha faɗi ko shi faɗi faɗi ga ainihin watan zuciyarka shine babban abin da ake kallo ko da halishin ka bai faɗi ba idan zuciyarka ta riga ta yi niyyar shikenan niyyar ka ta yi ko ta mece ko ta wanka ce ko ta alwala din ce shine ma'ana yace fayanwi mutum yayi niyya bi qalbihi da zuciya ta inda gasli wajehi nan gun wanke fuska ta sai yayi niyyar farda da wudu'i farilla alwala saboda ita huskan nan ita ce farilla ta farko ta alwala da mutum zai fara haduwa da ita cikin alwala ta to shine sai mutum yayi ne farilla alwala a nan gun wajen wanke fuska ta iya kawo nan awraf al hadathi ko kuma yayi niyya ta daukake hadasi tunda ai kaga mutum yayi bawali ko hitsari ai kaga hadasi ne aka karami ko to yanzu kai alwala kaga zaka yi alwala ne domin dauki wannan hadasi din awistibahata ko kuma niyyar halatta ma kana al hadathu abinda hadasi ya kasance ma ni aminu mai hani daga gare shi ma'ana ko kuma ya zama ya niyya tun da yanzu ya yi hadasi kaga ai wannan hadasin da ya yi na bawali ko hitsari ko kashi misali kaga ya hana shi ya yi sallah to yanzu ko kuma ya zama ya niyya ne watan zai zai halatta yanzu abinda hadasi ya hana shi ne yawan niyyar da alwala ta shi duk wannan niyyar yayi ta yi niyyar ba tamfarilla alwala ko niyyar daukake hadasi ko niyyar halatta abinda hadasin ka hana wadi sai mala ya ce athaniyatu na biyu gasul jami'il waje wanki dukkan huska gaba daya mutum ya tabbatar da wajen alwalar shi ya wanki huska ta baki daya to farilla ne sai ya ce wa hadduhu iyakar ita huska din ma'ana yanzu yana son ya raba maka ita kala biyu kashi biyu da tsawo da fadi na ita huska din sai ya ce wa hadduhu abinda iyakar ita huska din nan dulan wajen tsawo sai ya ce min manabita sha'arir ra'asi min manabita sha'arir ra'asi daga matsirar gashin kai al-mu'ta da wanda yake sababbe wato shine wanda yake na al'ada wanda an ka saba wato shine banda mai sanko kenan ko wanda kaga akwai wanda yake na da sanko kusan rabin kan nashi ba gashin gare shi to ba iri ne yake nufi ba shi iri ne dole sai ya yi nan gaba gaba kusa ga goshi ne daga nan zai dauka shikenan to shi yasa ce na al'ada amma ba haka ga ba sai ka faro in ka ce ka faro in kana da sanko ka faro tun daga can to kaga mu har da wankin kai annan bakin haka ga bakin gashi dai wanda yake wanda yake sababbe shine ma na mota da din tun daga ainihin nan wurin bakin bakin gashin naka wanda yake sababbe na al'ada ila akhiriz zakani har zuwa ƙarshen haɓaka ma'ana har zuwa ƙarshen haɓaka shine tsawon huska kenan sai ce to amma wa aradan wajen faɗi kuma ma'ana ita huska ɗin faɗinta sai ce ita kuma ma bainal uzunaini abinda tsakanin kunnuwa guda biyu wai tun daga bakin wanga kunne kawa wanga kunne shi a faɗin huska ɗin don haka wajen wanki tabbatar da tun daga gashin kanka ka ɗauko har zuwa ƙarshen ƙarshen haɓaka sannan kuma wajen tsakanin wanga kunni da wanga kunni shi ma duka tabbatar da wannan tsakanin dai gaba ɗaya yawan ku da kyau sannan ka cika farilla ta salta alwala in baka yi haka nan baka cika farilla ba sannan sai ya ce wai tafaqqadu kuma mutum ya bibi yana bibiya shi ne ma'ana wai tafaqqadu yana bibiya fi gaslihi a cikin wankin huskar tashi din ya bibi asari da jabhatihi na ɗaya na ɗan goshi ne ya zama dufa ta dan takuri hakan ga to ka tabbatar da ka bibi nan wajen wajen wanki duk kamar murza don ka tabbatar da ruwa sun shiga gare ta sai ya ce wahiyar ta kame shi shi ne naɗe-naɗe allati ta kunu kamar ka ce ta takura shi ne wahiyar ta kame shi ne ta takura allati ta kunu wannan da take kasancewa filin jabhata a cikin goshi to mutum ya bi ta duk sai wanke da kyau sannan sai malai ce wa zahirar shafataini da bayan labba guda biyu wato shi ne in ya zama ya ruhe baki ne ruhewa kuma na daidai misali wadda ainihin labban na shaki daidai to in ya ruhe baki ne duk bakin inda ya bayyana na leɓo ne to ya tabbatar da ya wanke shi shine zahir shafataini wa ma bayyana da man khairain da abunda tsakanin ramun hancin shi shi ma abunda tsakanin waɗannan ramun hancin na shi tabbatar da duk ya wanke shi da kyawu a sannan wa yajibu takhalilu sha'ar al-lihiyati sai ce to amma shi kuma tsatsafe gemi yana wajaba gemi amma al-khafifati wanda yake mai sauki kamar mutum yana da alwala yana alwala to yana da gemi amma gemin ba mai kauri bane saboda haka idan gemin bai da kauri fata ana ganin fata haban mutum ma karkashi ne to dole mutum ya tabbatar da yamun marza ruwa sun shige shi ne ma'ana tsatsafi gemi din alkhafi fita mai sauki amma ga wato shine ka nufin ya waje ba hakanan din sannan wa gaslu ma dala hakanan ya wajaba wanke abin da ya tsawaita min al-lihiyatil khafifati daga geme mai kabri watan wato kamar geme mutum na da geme da gashin geme da yawa kuma yana da tsawo gemen to in dai yana da kabri yana da tsawo to ba dole sai ya mummurza nan karkashin hwata ta ruwan sun shiga amma dai tsawon gemen dole sai ya bi shi a wanke shi kuma shine ma'ana haka nan kuma gashi an gane na geme ko da dan bai da bai da tsawo amma dai ya ya ga mai cicicip ya cika ya cika cicicip to shi ma ba dole sai mutum ya ya ce ya mummurza ruwa sun shige shi ba wajen alwala amma wurin wanka wannan dole ne sai an mummurza ya shiga din to sannan sai malai ci gaba cewa as-salisatu fadilla ta uku shine gasulul yadaini wanke hannuwa ma al-mirfaqaini tare da marafiqai wato kaga wani wuri sai kaji ana ce maka ilal mirfaqaini to yanzu kuma sai ce tare da marafikai to an fi son hada ma har marafikan ga baki daya ba da ka kai bakin su kawai ka tsaya ba to ka gama duk da su sai ka wanki din baki daya shine ma almirfiqai ne tare da marafikai sannan sai mala ya ce waya jibu takhalilu asabi'ihima tsatsaife yatsun su su hannuwa din ya wajaba da hakan ga dole ne wajibi ne sai mutum ya tsatsaife waɗannan yatsun nashi tsakanin yatsun shi yatsun shi ya tabbatar da ya bi su ya tsatsaife su ruwa sun shige su da kyau sannan a ya ce wai arrabi a tufarilla ta hudu masu jami'in ra'asi shafar dukkan kai wato shi ne mutum ya tabbatar da ya shafi kai ne kuma sai ya ce min mabda'i wajahi daga farkon huska wa akhiruhu da kuma karshen ya ce na shi ne wa awwaluhu abinda a farkon shi min mabda'i wajahi daga farkon huska wa akhiruhu karshe ne kuma muntahal jumjumati a karshen fatar kai wato can kusa ga kiyaye wayan kake nan to a bakin nan shi ne wanda yake na inda bakin watan kai kenan duk yana gwada maka ne su wadon ɗin in baka san su ba ya faɗa maka kajiya to wannan shi ne to kuma aka cewa wato mutum ya ɗauki ruwa ma'ana ya shafa ruwa ga hannun nashi ya ta wajen shafar kan nashi ɗin to haka ake bukata amma in sai malamai suna cewa inda kamar mutum yana alwala sai ya zama ana ruwa ne ana yi haka sai ruwa sun ka yayyaho sun ka zo mai ga kai an gane sai dai kurum ya ke shaho ruwa can ga hannu ne kawai sai ya ci bare ya amfani da waɗannan da sun ka zubo mai ga kai din daga sama sai ya sha hakan nashi da shi suka ce bata yi ba bai yi ba saboda haka wasu ruwan dai ne aka sun ya sanya waɗanda ya ka alawar da su dai aka sun ya taɓa sai ya shafe kan nashi da shi ya wallahu alam to shine a shafar kai kenan kuma an sani shafar kan nan da ake magana ta haya ake magana ko ka san za a shafa a tafi sannan kuma sai a shafu kuma a dawo to wannan shafar ta tahiya din to shine ake nufi din a farilla sannan sai mala ya ce wa man tawadda a wanda ya alwala sun makallama a zafirahu sannan sai yanki aka yahu ne wato kayi alwala kenan ko da kayi alwala ka gama to sai kuma an kama yankan kumba yankan aka yahu au halaka ra'asahu ko kuma mutum ya aski kai ne wato kayi alwala ka gama an kama aski to fa innahu shi la yu'idu ghasla mawdi'it taqalimi to baya wanki baya maimaita baya sake wanki watan wurin da an kame iba akai hudin wala mashar ra'asi ko wala mashar ra'asi ko shafar kai din ma'ana shine a idan mutum ya ya ya alwala ko da alwala sai sa an kame yankan kumba to an ka yanke maka akai ba cewa zaka sai ka sake dawowa nan tun da wanda an ka yanke na akai ba sai ka kala watan sake mai tashi ba ka sake wanke shi ba ba sai ka canza ba wasu malamai suna cewa amma inda kamar mutum zai ba aka yawa da gangan wanda za ta yi ta tsayi ta ta girma har ta kai ta fara ruhi inda ya kamata a ce ya ya wanke wajen alwallah to sai daga baya an ka zo an ka wanke bayan ta yi wannan tsawon da yawa sai ya zama ta tare wuri da yawa wanda sai da ya alwallah ruwan ba su taba ba to wasu suna cewa to in an kame wannan kayan kumbat sai ya sake shafa amma dai matuƙar ba haka nan ba kana da kumba ka dai kima da yawa da an ka saba daidai gwargwaro da ya kamata to idan mutum ya yankan kumba din ba sai ya sake wanke ainihi hannuwan nan daidai inda aka mai yankan kumba ba ko kuma mutum ya yi alwala ya gama sai sa an kame aski to ko da yana da gashi da yawa ne ba matsala bane shi wannan shi ma ba sai ya sake shafa kai din ba kawai ya je ya sallata ya karanta yi to shine ma'ana sannan a sai mala ce amma wahtu lifa an yi sabani idza halaka lihiyatahu in ya aski gemi ne ya zama bayan kai alwala ka gama sai ka sa an kama aski an ka aski maka gemin ka to idan ka sa an ka aski ma geminka a to shine ma ce an yi sabani faqila an ce yu'idu ghasl mawdi'iha yana yana sake wanke wurin gemin din saboda ka in gemi ne an ka wanke an ka an ka aski to sai mutum ya sake wankewa waqila la yu'idu kuma an ce baya sakewa saboda ka wasu malamai sun ce a sake wasu mu sun ka ce ba a sakewa amma wasu malamai suna rinjayar da cewa a ba sai an saki da bashi da mafi rinjaye wallahu alam to sannan sai malam ya ci gaba da cewa alhamisatu farilla ta biyar kuma gasulur rijile na wanke kafafuwa ma'al ka'abai ne tare da idanun sau ma'ana ka hada hada idanun sau din ka wanke kai ya zama ka tsaya bakin inda waya bakin idanun sau din kurun in ka tsaya bakin nan din yayi amma dai ka hada da shi da haka an gafi shi yasa ka ji ya ce ma'al ka'abai ne wasu kai suna cewa ilal ka'abai ne wasu wuraren wasu littafan ko wasu a ce ko ma'al ka'abai ne tare da su din ka hada idanun sau din ka wanke din zai fi sai mala ya ce wahuma su idanun sahudin nan su ne al'azmani kasusuwa ne guda biyu annati ani masu masu tuli fi ɗarfi saƙai ne a gefen kwabri ne guda biyu wato shine waɗanda kamar yadda an kasan nan gefen kwabrin mutum ko ƙasa ga kwabrin mutum kaga akwai yan kasusuwa ga sunan guda biyu masu tuli haka to shine mala yake nufi to su ne ake nufi da idanun sahudin to ka kawo nan wajen wanki gare su ka wanki duk da su din sannan ya ce wani dai ba amma an su ta halilu a sabi ma tsatsefe yatsun su kawawa din shi kuma an so ne musabi na tsatsefe yatsun na su kawawa din sannan sai mana ya ce as-sadisatu farilla ta shidda addal ku ci cudawa ya ce wa huwa imraru da shine shudar da hannu alala udwi bisa ga gaba wai ma'ana abin da aka nufi da ci cudawa din ne kasan ya gwada maka wai shine watan shudar da hannu bisa ga gaba ma'al ma'i tare da ruwa ma'ana ka sa tahin hannunka suka ce kuma malamai suka ce kuma tahin hannu aka nufin ka sanya ka ci cuda kakka sa wani abu wanda ba tahin hannunka ba suka cewa misali kamar da mutum zai ta wankin kafa sai ya sa kafa ta guda ya ci cuda da ita ya cuda guda da ita sun ka ce alwalar tashi bata isan mashi ba hannu aka sun ya sanya tafi hannun shi aka sa aka so ya sa ya ci cuda din amma suna cewa in sai in mutum wanda bai iyawa ne bai iya cucuɗawa ne da hannun kila hannun nashi yana da rauni ko wani abu to wannan ba laifi ne kamar irin ya sa wani kyalle ko wani abu mai kama da haka nan sai cucuɗa da shi duk ba komi wallahu alam to shine ma'ana cucuɗawa din dai to cucuɗawa dai farilla ne shi ma sai ci ne yake nufi din sannan sai ce amma wala yushtaradu muqaranatuhu ba a sharɗanta gwama shi cucuɗawa din ba lissabbi da zuba ruwa ba ana ba ana nuhin dole sai sadda kaka zubawa sannan kuma za ka cuɗa ba kana aika fara zuba ruwan sannan ka bi ka ci cuɗa sannan ka zuba duk ba laifi bane don kai haka nan shi ma sannan asabi atuma ne yace farilla ta bakwai almuwala tu jirantawa a sai yace sai fasar mi aka nufi da jirantawa dinnan sai yace wa huwa shine an ya fa'ala alwudu ay aikata alwala kullahu dukkanta fi fawlin wahidin a cikin gago wata lokaci daya a cikin lokaci daya min gairi tafriqin mutafahishin ba tare da rarrabewa mai muni ba saboda haka mutum ya zama in ka fara Allah ka yi ta haka kari haka gama ka ka tsaya kuma ka yanki ka tai kana yin wasu abubuwa can daban sannan ka dawo ka ci gaba a ka jera ta lokaci daya ka sadar da ita ka yi ta lokaci daya sai ya ce ma azzikir amma da sharadi tare da tunawa in ya zama kana tuni banda kana cikin Allah sai ya zama irin mutanen ne masu wannan da muka sha karanta ko wanda ka kokanto ya aure dinnan wanda shi koyaushe haka yake cikin waswasi da sauransu kawai sai ma yammanci yana cikin Allah yammanci da Allah yake shikenan sai ya bari ya zaune ne sai can kawai sai ya tona to wannan shi ba komi sai ya ci gaba din ya iya amma matukar dai mutum yana tuni to dole ya ci gaba da jeri din sannan da kuma iko na jerantawa din banda kamar yanzu misali zai zama kana alwala kawai sai dai ruwan naka sun ka zubi ka fara alwala taka to to irin wannan ka gani dole yanzu tunda sun zubi ba ka gama alwala ba sai ka tai wurin nemo wasu to wannan eh yanki wanda zaka yi ka tai wurin nemo cikon ruwan da zaka ci gaba da alwala taka wannan ba komi gare shi saboda me kaga ai rashin samun iko ne wannan ne din to shi ne mana to wannan shi ne kuma su farillai na alwallaɗin kuma sai kuma sunnoni na ita wannan alwallaɗin shi ne sai mana ya ci gaba ya ce a wasu nan huwa wanda a sunnoni ita alwallaɗin nan samaniyatun takwas ne al'ula na farko gasul daidai ne wanke hannuwa qabla idkhalihi ma gabanin shigar da su fil ina'i a cikin ƙwaryar da kake alwallat wayan wai sai yayi niyya bi gaslihi ma da wanke su at ta'abbudu yin ibada wai gasilu yana wai gasilu kullu wahidatin ya wanke kowace ɗaya alahidati ha bisa ga kadaituwarta talatan su uku athaniyatu sunna ta biyu almanmaratu kurkurar baki wa hi idkhalul ma'i shine shigar da ruwa fil fami a cikin baki thumma yukhadhiduhu sannan sai ya murmotsa su shine ma'ana ya murmotsa su ya kurkura su kenan wa ya majjuhu ya tofar da su athalisu na uku al-isin shaqu shaqa ruwa wa huwa jazbul ma'i shine fisgar ruwa bi nafasi bi nafasihi da numfashin shi lidakhil anfihi domin shigar da shi hanci ne rabi'atu farilla ta hudu al-istintharu fyacewa wa huwa daf'ul ma'i shine watan tunkudo ruwa min al-anfi daga hanci bi nafasihi da numfashin shi ma aj'alis sababati tare da sanya manuni wal ibhami da babban yatsan shi min yadihi al-yusra daga hannun shi na hagun ala anfihi bisa ga hanci ne bari mu koma sai a yi bayani sannan sai mu dora mu ci gaba abinda malam yake magana kan sunnonin na alwala ya ce wasu nan hu sunnonin ita alwala ɗin ya ce samaniyatun guda takwas ne su kuma ya ce na farko al'ula na farko gasul ledai ne wanke hannuwa qabla idkhalihi ma gabanin shigar da su fil ina'i a cikin kware da kake alwala din wato shine ya zama a ka samu watan kamin ka fara alwala sai ka fara karkata kwanon da kaka alwala da shi ya in ya zama budadde ne kaka yi da shi ne sai ka fara wanke hannuwan naka in ka wanke sannan bayan ka wanke hannuwan naka su uku sannan sai ka fara sa hannun naka kana ebo ruwan kana ci gaba da alwala ta kadai amma malamai suna cewa in kuma hannunka yana da tsaftatacci ne da ma lafiya lau yake bai da matsala da ma tas yake yanzu ka wanke shi kuma ka zo zaka alwala yanzu ba laifi don ka ci gaba da ebo wadin tun kamin ka wanke na wanke kamin ka yi wannan wanke din ba ba komai wasu kuma sun ka ce amma idan ya zama malamai suka ce idan ya zan hannun naka yana da najasa da kasa hannun naka najasa bata ruwan za ta yi to dole ne sai ka karkata ka fara wanke wannan in kuma ya zama wato abun da an ka zuba ruwan ciki wanda ba ya karkatuwa ne kila sai a ce wani gwangwani amma an yi gina an kafe shi ne haka kuma ya matse wurin ba da za kai ka watan ko tukunya ko wani baka ba wani abin da za ka ebo ruwan da shi ya to sai an ka ce koda da bakinka ne za ka ebo ruwan ka fara wanke hannun najisa tukun sannan ka fara sa hannunka dole sai ka yi haka nan in kuma ya zama ba da za kai ka ebo ruwan kuma ga kwanon gabe karkatuwa ka ta ainihin wato wanka din to ka taika yi taimaka kai kai sallah don ka zan baka da ruwa kenan tunda da kasa hannunka ciki bata ruwan za su yi najasa ga hannun naka to wannan kenan to shine ka wanke hannu so uku gabanin shigar da su fil ina a cikin ita kwarya nan ta alwala din ma'ana kwano abin da kake alwala ko kwano ne ko gwangwani ne ko ma menene dai budadde haka sannan wayan wi sai yayin ya bai gaslihi ma da wanke su waɗannan hannu din yayin ya ta abu da ibada ma'ana ya alwala wanda zai ibada waya gasilu kuma ya wanke kullu wahidatin kowace ɗaya daga cikin hannun ala hidati ha bisa ga kadaituwar ta salatan su uku ma'ana kowane hannu ya wanke shi kadai su uku ya wanke na dama su uku ya wanke na hagun su uku shine ma'ana din sannan kuma an fi son mutum ya wanke su kan mutum ya haɗe duk gaba ɗaya gaba ɗaya hakan ya ta cucu ya fara wanke na dama sannan ya wanke na hagu to shine ma'ana haka an kafe su sannan sai ma ya ci gaba da cewa athaniyatu na biyu almadmaratu kurkurar baki sai ya ce wahiyar idhalul ma'i shine shigar da ruwa fil fami cikin baki ka zuba ruwa cikin bakinka summa yuhadhiduhu sannan sai mutun ya mummotsar da ruwan ma'ana ya kurkura su waya mujjuhu sannan sai ya tofar da shi ya to wannan shine kurkura baki ne yake gwada mutun idan mutun bai san wanda aka yi ba amma nan da ya ce mutun ya kurkura baki kuma ya zubar shine malamai suka ce amma in yanzu ya kurkura bakin sai ya haɗe to bai yi sunnar da aka bukata ba tunda bai zubar ba da haka zubarwa shi ma yana daga ciki da haka dole ne ka tabbatar da an ka kurkura ka zubar ko kuma yanzu mutum ya kurkura bakin nashi ya zubar ruwan cikin kurkura marmakin amma da tohar sai bai tohar ba kawai sai dai bude baki ne sun ka ce yayi da kansu shi ma sun ka ce bai zo da sunnar da ake bukata ba ta ita wannan ta alwala din ta ta kurkura baki din daidai ba sannan sai malam ya ce kuma wal istin wan athalisatu sunna ta uku al istin shaqu shaqar ruwa wa huwa jazbul ma'i shine fisgar ruwa bi nafasihi da numfashin shi da shi da shi kenan lidakila an fi domin shigar da shi cikin kuhanci ne ma'ana shakarwa kenan kowa da ya san yadda ake shaka hadin sannan arrabi'atu sunna ta hudu al-istintharu fyacewa sai ya ce abinda a fyace wannan huwa daf'ul ma'i shine tunkuda ruwa min al-anfi daga hanci bi nafasi da numfashi ne tunkuda ki ruwa ma'ana ya fyato don su fito da shi ne ma'anar tunkuda ruwa din da hancin shi a ake cewa an ce ya shaƙa ruwa ne domin ya fitar da duk wani datti dattin da a cikin hancin nashi don ya samu dama wajen wajen karatu ya fitar da harufa da kyau da ya kamata wallahu alam shine a shaƙa ruwa shine tan wada huwa daf'ul ma'i shine watan istinsaru fiyacewa huwa daf'ul ma'i shine tun kwada ruwa min al'amfi daga hanci bi nafasi da numfashin shi kuma ma'aj'al sababati tare da sanya yatsan shi manuni wal ibhami da babban yatsan shi min yadda hiliyu sura daga hannun shi na hagun ya sanya shi ala an fihi bisa ga hanci ne wato sai ya zama ya azaba ban yatsan shi da manunin shi na hannu na hagun ya azaba bisa ga hancin nashi sai ya fata amma wasu sun ce ba laifi bane kuma ko da na hagun din ko na dama ne ya sanya yayi ba komai tunda ibada ne amma dai sun ce tunda ai kamar hanci wurin najisa ne to ai a sa hannu hagu yafi sannan wai balug gairu sa'imi sai malai ya ci gaba da cewa wai balug gairu sa'imi wanda ba mai azumi bai kai matuka fil madmarati a cikin kurkurar baki wal istinshaqi da shakarwa wal afdalu mafifici an ya tamadamada ya kurkura baki bi salasi garafatin da kamfata uku sun mai yastan shi kusan na sai shaƙa ruwa bi salasi garafatin da kamfata uku alkhamisatu sunna ta biyar mas'ul uzunaini shafar kunnuwa zahirihima bayan su wa batinihima da cikin su bi an yudkhila sababatihi shine ya shigar da manuni ya tsanshi manuni guda biyu ila sima fi sima kai a cikin ramin kunnuwan shi wa yaj'al ibhamihi ya sanya babban yatsan shi ala zahirihima bisa ga bayan su kunnuwan asadisatu na shidda tajdidul ma'i sabunta ruwa limashil uzunaini ga shafar kunnuwa asabi'atu na bakwai raddul yadaini juyar da hannuwa fi masir ra'asi a cikin shafar kai asamina ce na takwas tatibu fara'idihi jiran ta farillan shi abinda malam yake magana wannan gaba shine shi kuma yace wai balug gairu sa'imi wanda ba mai azumi bai kai matuƙa fil mazmarci a cikin kurkurar baki ma'ana ya tabbatar da ya kurkura sosai da gaske wajen zuba ruwan amma wanda ba mai azumi ba saboda shi mai azumi kada ya ce zai yi zuba ruwan sosai da gaske kuma a samu matsala ya zama hawa su kuce su su shiga cikin makoshi ne to yanka haka nan kaga azumi ne ya samu matsala sannan wal isin shaki da cikin shaka ruwa shi ma wanda ba mai azumi shi ma ya shaka sosai wanda ya kamata kuma daidai gurgudo kima amma ta yanda ba zai zama illa gare ba ga sashi mura ko wani abu daban sai malai ce wal afdalu abinda kuma ya fi an yi ta maza mutum ya yi kurkura baki din bi salasi ga rafatin da kamfata uku ya zama kai kurkura har su uku eh saboda haka abin da ake so saboda haka an yi so a yi a watan a kurkura baki din da su uku a kurkura a zubar a sake zuba wasu ruwa a kurkura a zuba a sake zuba a kurkura a zubar kuma kamar yadda muka sha bayani wato shi kurkurawa shine ko da mutum bai sa ya tsane cikin bakin nashi ya mummurza ba wannan kurkurar bakin nashi yayi yawa to shine ma'ana sannan a sun mai yastan shi sannan sai ya shaƙa ruwa bisa lati garfatin shi ma da kamfata uku shi ma haka na an kafi su ɗin a yi kamfata guda uku ɗin wajen shaƙa ruwan shi ma a yi shaƙa wasu uku ana zuba shi ma shi an kafi su amma in mutum ya guda ɗin ba komi ya yi amma dai an fi son a yi uku ɗin ne sannan malam ya ce alhamis sunna ta biyar mashul uzunaini shafar kunnuwa zahiri hima bayan su wa baɗin hima da cikin su da haka dukan su a shafe su ya ce in za a yin shafan nan cikin da baya ɗin shine bi an yi da khila sababa ta yi shine ya shigar da watan manunin shi ma'ana ya tsanshi manuni guda biyu da na dama da na hagun kenan ga kunnuwan shi kowanne kunne guda guda kenan fisi ma kai ya shigar da shi a cikin ramin kunnuwan shi waya ja'ala sai ya sanya ibhamai babban yatsa shi kuma ala zahirin ma bisa ga bayan su ma'ana sai babban yatsan shi kuma ya bi ta bayan kunnuwan nashi da shafa shi ku sannan asadi satu falalla ta shidda tajdidul ma'i sabunta ruwa limashil uzunaini ga shafar kunnuwa ma'ana in ka shafi kanka kakka sa sanyi wurin ruwan da kai shafi kai da suwa ka ce da su zaka shafar kunnuwa to ka sa wasu sababbin ruwa to shi an kafi su sannan asabi'atu shine ma'ana sunnahi asabi'atu na bakwai raddul yadaini dawowa da hannuwa fi mashir ra'si a cikin shafar kai ma'ana in ka shafa ka tahi to in ka dawo sai ka dawo ma'ana wannan dawo wato sunna ce asabi'atu na takwas tatibu fara'id hijiran ta farallan shi to sai malam ya faɗi zai faɗi wani hukunci ya ce tambihun faɗakarwa man taraka fardan wanda ya bar farilla min fara'idul wudu'i daga farilla alwala fa innahu ya'ti bihi to shi zai zo da wannan abun summa yu'idu salati sannan sai ya saki sallah wato shine idan mutum yammanci yana sallah sai yammanci wani abu daga cikin farilla kila ko bai shahe kai ba na farilla din na tafiya kenan ko yammanci bai wanki kafa ta yau misali ko huska ɗaya ɗaya daga cikin farillan nan to idan ya tuna maza maza sai ya dawo ya saki wanki wannan gaba wadda yammanci din idan ya dawo ya wanke ta din sannan sai ya dawo ya canza sallah idan da mantuwa ke ne amma abun kuma ya zama misali in kama duk da yake can mai hadari mun yoshi ko ya dan bambanta abubuwan kashi biyu yace idan watan bai yi tsawo ba yana nan kusa ne sadda ya tuna ko ya ce ya wanke wannan farelar da ya gama sannan kuma da wata ya maimaita wani abu wanda ya maimaita abun da bayan shi wato ya maimaita sauran wanki abin da aka sake aka wankewa bayan an wanke wannan farilla wadda yammanci din to to shine yake can a cikin hadari ya kawo can amma shine dai kawai ya ce kawai dai ka dawo ka wanki wanda ya ce kuma amma in abin ya riga ya nisa ne kaga ba sai ka maimaita abin da abin da bayan wannan farilla din ba to duk da yanda kai yayi ko in farilla kawai ka wanki ka tayi shikenan amma an ga ce idan da gangan ne mutum ya bar farillan nan to ko an yi dade ko ba a dade ba ko yanzu yanzu gani yana gama alwallah ya tuna to in dai da gangan ya bafa lallatto alwala zai canza gaba ɗai ba magana waya wanke wannan gaba ita kadai bace sai dai canza alwala duka wannan shine to shine ya idu salata sai ya afwan kai wato shine idan ya zama farillaci yammanci watan a kuma in lokaci bai tsawo ba to sai ya wanke ita farillar kurum amma in ko lokaci ya yi tsawo ma'ana sai bayan an daɗe ne sai tuna kuma da gangan ne ya bar ita farilla ɗin to na an ka ce sai dai ya canza alwala gaba ɗaya in da gangan ne ya bar farilla amma in ba da gangan ne ya bar ta ba to ba komai sai ya gyara ta yi kurum sannan sai malai cewa man taraka sunnata wanda ya bar sunna fa innahu shi la yu'idu salata bai canza sallah amma wa yaf'alu tilka sunnata yana aikata wannan sunna din lima yustaqbalu saboda abin da ake fuskanta min as-salawati na salloli ma'ana shine idan mutum yammanci farilla a yammanci sunna wurin alwallata sai daga ba sai ya tuna kamar irin kila kurkurar baki ko shakarwa misali ko wani abu daga sai mutum yammanci sai da yi sallah sai ya tuna sake na sallah ce ta yi iyaka da ya zo ya gyara kurkurar bakin ne saboda kamar in zai sallah nan gaba na sallah ce ta gaba amma dai wannan sallah ba sai ya canza ta ba amma in yammanci farilla ne sai ya canza shi to kuma da yake lokaci ya za mu tsaya na sai mun dawo sai mu tashi akan mustahabbai na sallah su kuma na alwala nake so in ci za mu tashi mustahabbai na alwala in muka saki dawowa muna fatan Allah ya muna jagora da muka yi daidai Allah ya karba muna kura kura mu Allah ya fi muna alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwanku a cikin addinin musulunci Sanusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godal Zamfara State wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh